أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى بركة مودة ساكي سادوة wannan wurin domin gabatar da darasi ran farko an tattauna ne akan waɗansu matsaloli da suka shafi da'awa amma ba a samu fara karatun wannan littafi ba ko wannan risala da ta fadilatu sheikh al'allama muhammad bin salih al'uthaimin غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين idan za a karatun littafi ko malami yana da muhimmanci wani lokaci a ɗan taɓo bayani tsokaci kan shi littafin da malami domin sanin malami yana da kyau a san shi a san aƙida shi a san zamanin da ya rayu a san malamansa wasu daga cikinsu misali ko da ba a san duka ba a dai tsokaci saboda in za a matashiya a yi matashiya mai kyau haka littafi shi ma yana da kyau a san zamanin da aka yi shi wanda ya littafin ina fata ana fahimta ta domin karanta littafi littafi yana da abubuwan da suka hada shi da dan adam misali dan adam yana da suna littafi na da suna dan adam an san ranar da aka haife shi littafi an san lokacin da aka rubuta shi da lokacin da aka ƙari an san lokacin da mutum ya rayu da lokacin da ya mutu a san zamanin da aka rubuta littafi yana da muhimmanci saboda waɗansu kalimomi tana yiwa a wancan zamanin ma'anar da ake ba su ba ita ake ba su a yanzu ba shi yasa yana daga cikin kurakuran ɗalibai sai kaga an ba littafi wata kalima wata ma'ana wadda a wancan lokacin ba wannan ma'anar ce ake ba wannan kalima ba to yana da kyau mu fahimci wannan to sannan kuma daga cikin abubuwa masu muhimmanci game da littafi ka karanta muƙaddimar littafi ka ga manhajin mai littafi abinda ya ɗora makansa zai yi bayani a kansa da irin salon da zai yi zai faɗaɗa bayani ne zai yi takaitaccen bayani ne zai yi matsakaicin bayani ne duka waɗannan abubuwa na bukata a sansu shi yasa idan ka samu littafi ka karanta muƙaddima ka karanta fihras abinda littafin ya kunsa to ko baka samu dama karanta littafin ba ka samu ma'alumata amma game da littafin to wannan sunan littafin risalatun fi da'wati ila Allah galibi an ce risala shine mu ce wasiqa amma wani lokacin ana nufin takaitaccen littafi wanda yazo da bayani takaitacce wanda zai yin bayani akan ad-da'watu ila Allah fi da'wati ila Allah kina wanda take da alaka da kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da'awa aikin annabawa ce za mu zo ma da duka sai bayanin wannan amma a wannan zamanin da muke ciki na jami'o'i hatta kai ana yin takhassusi kan da'awa cikin ya zamanto doktor ne a cikin ilimin da'awa me yasa ake yin wannan saboda da'awa tana canza salo daga zamani zuwa zamani ma'ana yanzu kun ga muna zamanin da akwai facebook akwai whatsapp akwai telegram instagram ga sunan dai ila akhirhi to sai kai tahassusi kan da'awa sai dai akwai abu guda biyu masu muhimmanci kismin da'awa galibi babu hadda cikin shi shi yasa waɗansu ɗalibai wanda ba sa son su zajirce makaratu sai su yi kismin da'awa ba wai don saboda su da'awa ba tana da muhimmanci gare su saboda samu sauƙin jarabawa wannan bai yi ba na biyu ko da ka yi ƙismun da'awa misali jami'a ta madina akwai kulliyatu da'awa jami'a ta libya kulliyatu da'awar islamiyya akwai qismu da'awa wal hadara da'awa da kuma zamanin da ake ciki irin su azhar akwai qismu da'awa to dan ka karanta da'awa ba shi ke nuna ka iya da'awa ba domin akwai malaman da ba su je jami'a ba kuma sun yi da'awar akwai malamin da ya kismin hadisi kuma da'awar ya iya da'awar akwai malamin da ya yi kismin tafsir ya iya da'awar akwai malamin da ya kismin shari'a ya iya da'awa wani kuma kulliyatu da'awa ya kuma bai iya da'awar saboda ba abu guda ne ke yin da'awa ba abu na biyu ko in ce abu na gaba shine cewa dan ka je jami'a ka yi karatu ka zan dokta ko ka zan profesa wannan bai hana ka je wajen malamai ka koyi karatu domin musamman fassara littafi da yaren da ake magana a yankinka yana bukatar sai ka koma malaman da suke a cikin wannan yankin za ka ga ɗan jami'a galibi ya karanto da awa mabai da dalili kuma daga ciki shine bai karanta yaren wato littattafan shari'a ba da na tafsiri da na hadisi da yarensa sai zama to inda larabci ne za a yi ya'iya in an kai shi aji yana iya ba da karatu ko a jami'a amma an ce zo yi mutane bayani bai iya fassar littafin ba sai dai kwatamce-kwatamce shi ko kwatamcen kalimomi bai yi dole sai ka san yadda ake fassara littafi shi yasa yana da kyau ɗaliban ilimi ko an je an yi karatu ko da ka samu doktora bai hana kuma ka je ka ci gaba da zuwa wajen malamai a najeriya da aka ci gaba za ku ga profesa ma yana zuwa wajen malaman zauri yana ɗaukar karatu ba matsala ba ne amma munan nijar muna da wannan matsala za ka bi mutum bai yi karatun soro ba su najeriya da ma kafin mutum ya tafi galibi ya yi karatun zaure in ya dawo ba shi kin kuma ya wadatu da malamin ba amma yana iya yin da'awar da dawo sadun dama yana da bas wadda za ta ba shi wannan dama ina fata ana fahimta ta to wannan tsokaci ne yi saboda mu fahimci abin a gurguje tun da ba lokacin mu ba yawa ne da shi ba na san dana zuwa sha ɗaya ana dakatar da karatu ko sha ɗaya da yan mintuttuka shi sheikh muhammad bin salih al-uthaymin malami ne da aka yi a ƙasar saudiya kuma malami ne mutafannin don galibin malaman zauye mutafanninuna ne suna iya karanta fannoni daban-daban amma in ka yi jami'a wani lokaci sai ka yi takassusi kuma takassusin da bai da amfani wani lokaci saboda za ga mutum ya yi takassusi akan ilmun nahau doktor ne a nahau to in ka karanto doktora a nahau ka kwado wajen mutanenmu baka koya musu arwalla ba ai akwai matsala sai kaga mutum ka an zo mai littafin fiqh sai ce a ni nahau ne karanta ina ruwan mutane da nahau nahau yana da amfani ba wai bai da amfani ba amma kuma in ji nahau ɗaya za ka yi sai da ka koma wajen larabawa mun fahimci wannan da kyau kuma mu al'adar ƙasashenmu ba wai nahau ba duk da filozofi ka karanto a ƙasashen larabawa in ka taho littafin addini ya za a baka a ce baka gahar ta malam kenan dole ka kawwala kanka ta fagen shari'a ba ruwan mutane ka karanto geography ko philosophy ko kahirci ka karanto da larabci to aza aka yi addini musulunci ka karanta mun fahimci wannan ya rayu a ƙasar saudiya kuma a ƙasar saudiya ya rasu ya gabatar da muhadarori da darussa a wurare daban-daban sannan kuma ya taso karkashin wannan malami mai littafin babban malami na saudiya ko in ce na duniya ma sheikh nasiruddin sa'adi mai littafin taisirul karimun rahman fi tafsiri kalamil manna shahararren malami ne a kasar saudiya wanda ya rayu a unaiza a wani yake da ake cima unaiza a kasar saudiya ko in ce gari da ake cima unaiza to bayan ya yi karatu gare shi ya samu halarta kuma wato yin karatu ga wasu malamai kamar misali sheikh bin baz mufti na kasar saudiya wanda bin baz babban malami ne shi ba da duniya sananne ba sai na yi muku dogon bayani kansa ba ya yi karatun sahihul bukhari a wajensa sannan kuma ya yi karatu ga sheikh muhammad al-aminu shankiti wannan babban malami shi ba na duniya wanda ya tashi daga kasar mauritaniya ya je a kasar saudiya ya karantar da ya yi karantarwa a can kuma shi ma a dai saudiya allah ya masa rasuwa wanda ya malami ne shi ma mutafannin kwarai da gaske wanda hadda sheikh bin baz yana daga cikin wanda suke karatu a hannunsa sa'adi wasu ruwayi suna cewa ya yi karatu ga shi sheikh muhammadu al'amini shankiti wasu kuma suna cewa a ba wannan muhammadu al'amini shankiti ba ne wani muhammadu al'amini shankiti ne sa'adi ya yi karatu a hannunsa amma dai shankiti dai babban malami ne na duniya duniya ta san da shi musamman a fagen tafsiri da shari'a da lugha wannan duk inda ka shiga ya yi fice kwarai da gaske to amma ballantana waɗannan abubuwan da aka faɗa ba wani fanni wanda ake cewa fanni ne na musulunci wanda za ka iske shi bacci ina fata ana fahimta ta kuma aƙidar duka waɗannan malamai da faɗa ita ce aƙida ta ahli sunna wal jama'a aƙida ta salaf na fata an fahimce ni to wannan shine takaitaccen bayani da nake so in yi game da shi wannan bawan Allah to sai mu ce bismillahir rahmanir rahim za mu shiga cikin littafi al muqaddima ai an ce muqaddima farkon littafi malami yana ɗanyin takaitaccen bayani wani lokaci ya faɗi sunan littafi dalilin da ya sa rubuta littafi da sauran haka idan muka diba inda aka rubuta al-muqaddima an sa number 1 numero 1 kenan ka diba kasa akwai wani bayani sun ka ce kataba shehu shi shehu mai wannan littafi kenan muhammad bin salih al-uthaymin ya rubuta rahimahullah Allah ya masa rahama ta'ala madaukakin sarki Allah shi mu dukkan musulmi rahama hadhihi risala ya rubuta wannan risala bi munasabati hudurihi saboda munasaba ta halartarsa lil mu'tamaril alami da ya hadu a mu'tamar kalima ta mu'tamar daga al'amru ne umurni to sai a ce itamara kamar ya ba kansa umurni misali kamar katala ya kashe iqtatala sun yi yaki to na an kace mu'tamar babban taro ake nufi saboda za a taro ne a tattauna kan wasu matsaloli a ba juna shawara al'alami wanda yake na duk duniya shi wannan taron ba al'alimi ba in an ce al'alam duniya in an ce al'alim masani to nan littafin bai da wasani kaganan na wani sai zo he cafka al'alami taro na duniya li taujihi da'wa don saboda taujihi in an ce taujihi kama a ce ba da shawarwari daga alwajihu ne fuska ma'ana a nuna ma mutane hanyar da za su dosa an gane ko ta fuskar da'awa wa idadid du'at da yin tattalin masu da'awa ashe mai da'awa tattalinsa ake yi ma'ana ita da'awa kamar yaƙi ce za ka yaƙi shaidan kuma ka yaƙi shaidanin mutum da aljani idan babu ilmi babu karatu babu sanin salo na da'awa to kenan kuma kamar soja ne ana son a kashe fagen yaƙi ba a koya mishi yadda ake yin yaƙi ba mun fahimci wannan ko wa idadid du'at ad-du'at jam'i na ad-da'iya kama ar-rumat jam'i na ar-rami to shi ad-da'i wani lokacin in ya kai babban mai da'awa sai a ce ad-da'iyatu babban mai kira wannan at-ta'u nan laysat lit-ta'nisi wa inna ma hiya lil mubalagha kamar da yake cewa al-allama al-fahama wannan ta'un din ba tana nuna mace ce ake nufi ba a'a nan ana nufin an kawo ta ne ba lit-ta'nisi ba lil mubalagha mun ji wannan da kyau to wa idadud du'ati almunaqad wannan taro an kulla shi ma'ana an yi shi kenan fil jami'atil islamiyya a jami'a ta musulunci fil madina a garin madina ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam 24 ga wata 24 zuwa 29 kenan kwana biyar ko ga watan safar wata na biyu kenan a jerin watanni na shekara ta musulunci hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 1397 mun ji wannan bayani ko? aga inda ba su kara wannan bayanin ba da dubba za mu san shi ba to malam ya ce alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga allah al wadda sunanta jinsiya mu yi hattara al akwai jinsiya wadda ta shafi jinsi akwai al-ahadiyya wadda ta shafi wani abu wanda ake magana da shi an san shi al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau da cika muku addininku kaga wannan al-ahadiyya ce saboda waɗanda ƙur'anin ya sabka a wannan lokacin aya ta sauka su sun kowace rana ce akwai al-jinsiyya wadda tana nuna jinsin abu sai ta mai da abu guda ya koma jam'i والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا تقولنا إن الإنسان ba mutum guda ake nufi ba jinsin dan adam gaba ɗaya don shi yasa an ka ce illal ladina amanu mun fahimci wannan da kyau yawwa akwai al istighraqiyya umumiyya al wadda ta nutsi asalin istighraq kaba a ce abu ya nutse ko ya shafi dukkan abu akwai kuma al istighraqiyya urfiyya wadda ta haɗe dukkan komai amma ba duka ake nufi ba abinda urfi yake nunawa ma'ana in an ka ce ta game ta shafi wani yanki ne na jinsin abinda aka yi magana akan shi amma ba dukan shi ba amma su waɗanda ake magana sun san iya abinda ta shafa tana iya ɗaukan ma'ana ɗai-ɗai-ɗai alhag guda goma sha ɗaya ko sha biyu ita alɗin nan da kaka renawa ka koma cikin wani littafi zan ba da littafi ɗaya muhnil labib an kutubil a'arib libni hishamil ansari shi yasa ɗalibin ilimi idan yana ganin wasu maganganu na malamai bai san inda aka ɗauko su ba sai ya zo ya ta kwaɓa ya sa tsammanin karatu ne yi an gane ko sai ka iske kalma tana ɗaukar ma'ana goma guda ka sani an faɗi saɓanin abin da ka sani sai ka zabar ka ce ba haka nan ba ne wanda don alama ce ta rashin karatu da bincike mun ji wannan da kyau ko to dukkan yabo kenan nan wanga jinsiya ce duk wani jinsi na yabo gaba ɗaya ya tabbata ga Allah nahmaduhu muna gode ma Allah wa nasta'inuhu muna neman taimakonsa an gane ko wa nastaghfiruhu muna neman gafararsa asalin ghafara ya gafarta istaghfara ya nemi a gafarta mishi wato wannan alhamza da ake kira hamzatul wasli da sinun da ta'un ƙara su aka yi ba cikin asalin fi'ilin suke ba amma an ƙara su domin ziyadatul mabna ko ziyadatul huruf ta dullu ala ziyadatul ma'ana idan aka ƙara harafi ga kalima to akwai wata ma'ana wadda ake son a ƙara a kai shi sa aka kawo shi amma galiban sun ka ce galibi ina fata ana fahimta ta wani lokacin sai zama to wanda an ka shafe ma wasu haruffa ya fi ƙarfin ma'ana fiye da wanda an ka ƙara ma kamar maliki da maliki in an ce malik mai mulki malik wanda ya mallaki abu to ai sarki ya fi wanda ya mallaki abu na fata ana fahimta ta duk da yake su malamai sun ce shi malik din ya fi karfin ma'ana amma dai akwai tattaunawa ta malamai to almuhimmu dai ita alifun da sinun da ta'un tana ɗaukan ma'anan nema fahima ya gane istafhama ya nemi a ganar da shi shi yasa ake kiran tambaya da larabci alistifham an gane ko ghafara ya gafarta istaghfara ya nemi a gafarta mishi amma wannan alifun da sinu da ta'un ba ma'anar nema ɗaya take nufi ba tana ɗaukan ma'ana fiye da goma sai ka koma cikin wata majistar da aka rubuta wato ina ganin a sokoto a jami'a ta ɗan fodiyo a kan littafin da abdullahi gwandu kanin shehu usman bin fodiyo rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al musulmin ya rubuta hisnun rasil fi ilmi tasrif baiti dubu ne ya rubuta da 'yan kai game da ilmin sarf kenan dai ma'anar da take dauka ɗai daga cikin ma'anonin nema amma ba kullum take nuna neman ba wa natubu ilaihi muna tuba zuwa ga Allah domin mu masu kuskure ne duk dan adam yana kuskure kenan sai ya nemi gafara Allah ya tuba zuwa ga Allah wa na'udhu billahi muna neman tsari ga Allah min shururi anfusina daga sharrin rayukanmu domin rayuwar dan adam tana karkata ne zuwa ga sharri ma'ana dan adam sai ya yaki kansa yake iya rabuwa da munanan ɗabi'o'i domin raita ɗan adam tana karkata ne zuwa ga sharfi wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim ko ba haka ba shi yasa ɗabi'o'in ɗan adam da kaga an faɗe su galibi sai ga suna dangantuwa ne zuwa ga sharfi shari'a ce za ta zo ta yi bayanin yadda ya kamata ya ɗabi'antu sai ya yi watsi da waɗannan ɗabi'o'i domin shi ɗan yana bayan su a kowane lokaci mun gada wannan innahu kana zaluman jahula innal insana la zalumun kaffa innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala zalika la shahid wa innahu li hubbil khairi la shadid da haka dan adam yana karkata zuwa ga sharri saboda shedan yana bayan sa amma sai da shari'a da wahayi ne yake iya wato in ya bi su ya kutar ga waɗannan munan ɗabi'o'i Allah ya muna tsari shi yasa sha'ir yace الخير في الناس مصنوع إذا جبروا والشر في الناس لا يفنى وإن منعوا الخير في الناس شيء الخير أتكم متاني أيكنا الخير دا أبوبوانا الخير مغانا الخير مصنوع متاني سنا ينشي دا صنعني إذا جبروا إذا أكتل استدسوا washarru fin nasi sharri ko cikin mutane la yafna bai karewa wa in muni uko da ana hana su ai wa'azi da sahi ai da rana ai da daddare ai masallacin juma'a ai makaranta ai saman hanya amma abin ina ana tankowa kai na kaba in ji mata to da haka wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah daga sharrukan rayukanmu wa min sayyiati a'malina daga munanan ayyukanmu man yahdihillahu duk wanda Allah ya shiryar da shi fala mudilla lahu ba wanda ya batar da shi Allah ya shiryar da mu wa man yudlil duk kuma wanda Allah ya batar fala hadiya lahu ba wanda ya shiryar da shi duk iliminka duk hikimarka duk salonka duk wayonka baka iya shiryar da wanda Allah ya batar annabawa sun fi kowa hankali sun fi kowa sanin ya kamata su ba wai karantawa na suka yi ba wahayin darati yake zo musu amma sun kabar mutane kafirai walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin ko ba haka nan bane in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudil wama lahum min nasirin wama aktharu an-nas walau harasta bi mu'minin innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin malam yace wa ashhadu ina shaida Allah ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah wahdahu Allah shi kadai yake shi kadai yake a cikin zatinsa tafarrada wato Allah subhanahu wataala ana tsarkake shi ana tauhidinsa a cikin zatinsa a cikin sunayensa a cikin ayyukansa a cikin sifofinsa an gane ko la sharika lahu bai da abokin tarayya wa ashhadu kuma ina shaida in ji malam anna muhammadin cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu bawan sani domin shi ya halicce shi in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda shi yasa dukkan annabawa bayin Allah ne kuma dukkan kafirai bayin Allah ne sai dai akwai al'ubudiyya amma akwai al'ubudiyya al-khassa akwai al'ubudiyya al-amma al-jabriyya al-qasriyya ubudiyya ta dole Allah ya halicce ka kai kadan kace ba Allah halicce ka ba duk da su Abu Jahal sun yarda cewa Allah halicce su wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah wa ya halicce ku za su ce Allah ko ba kadan bane sun yarda shine ubangijin su to amma cikin philosophy sai sun kazo sun kace est-ce que Dieu existe est-ce que akwai Allah kaga ashe Abu Jahal ma a lokacin da wannan aya ta sauka an tabbatar da ce Allah halicce shi kaga ashe Abu Jahal ya wuce philosophy na fata ana fahimta ta to don haka akwai al'ubudiyya al-khassa an gane ko akwai al'ubudiyya al-khassa ubudiyya keɓantatta ita ake kira al-ikhtiyariya ta zaɓi ka bauta ma Allah ka bi abin da Allah ya ce shi yasa Allah ce wa ibadun rahmanin ladina yamshuna alal ardi hauna bayan Allah su ne waɗanda suke tafiya akan ƙasa haunan wato suna taka ƙasa a cikin natsuwa da tsanaki to waɗanda ba su taka ƙasa da tsanaki su bayan wani bayan Allah ne amma nan yana magana ubudiyya khassa ba ubudiyya amma ba muna fahimta wannan shi yasa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda suma bayan Allah ne in baka gane wannan ba sai ka shiga cikin matsala shi yasa an ce annaba bayan Allah ne bayan Allah ne amma ubudiyya maratib ne za ga Allah yana siffanta annabawa da bayinsa ce innahu min ibadinal mu'minin a cikin sutu safat ayoyi daban-daban subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina ko ba haka ba sannan kuma Allah subhanahu wataala ce wa ataina Musa alkitab waja'alnahu hudan li bani isra'ila alla tattakhidhu min duni wakila dhurriyyata man hamalna ma'a nuh innahu kana 'abdan shakura annabi Isa ce in huwa illa 'abdun an'amna alayhi waja'alnahu mathalan li bani isra'il ila akhir alayat abduhu bawan Allah ne shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rasuluhu kuma manzon sa ne Allah ya turo shi sallallahu alaihi Allah ya salati gare shi wa ala alihi da alayensa in an ce alaye sai mu abinda muka sani ana cewa ali aliyun ali aqilun ali abbas amma malamai suka ce nan kalima ta al'al ana nufin duk waɗanda suka bi shi ba wai sai 'yan unshi da jini ba akwai kalima ta al'ahalu akwai kalima ta al'adu wasu malamai sun ka ce ta al'alu ɗin al'ahalu na sai an ka maida ha'un ta koma alhamza wasu ka ce a kowanne daga cikinsu laraba sun yi amfani da shi amma in laraba sun ka ce ahalu to yana ɗauka iyalinka amma ba ya ɗaukar ‘yan uwanka ya ɗauki ɗiyanka matanka ko ba haka ba amma in an ka ce an to yana iya ɗaukan matanka yana ɗaukan 'yan uwanka na fata ana fahimta ta sannan kuma an ka ce ahalu ana iya amfani da ita abinda dangantaka ta jini ba ta hada ba ahalul ilmi ba a ce ahalul ilmi amma kalima ta al'alu kuma lokacin sai ta ɗauki ma'ana ta dukkan magoya bayan annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab goma fir'auna da magoya bayan sa sai yan wanshi ne jini ba mun gane wannan to alukin nan ana nufin alayen sa wanda suka yi imani da shi ko da mun ce ɗan uwansa da jini ko ko dukkan magoya bayan sa akwai wani littafi da ibn al-qayyim yayi jala'ul afham an gane ko fi salati ala khairil anam ya kawo ma'anar kalmomi na al'ar shi yasa sha'ir kamar da Sheikh Ibn Uthaymeen a wani maqta na shirin saurara ya kawo su baitutuka da wani sha'ir yayi yace alun nabiyyi humu atba'u millatihi min al-a'ajimi was-sudani wal-arabi law lam yakun aluhu illa qarabatuhu an gane ko ya ce sallal musalli alattari abi lahabe alun nabi ya an ce alun nabi ya ce humu a tuba'u millati su ne wanda sun kafi tafarkinsa minal a ajami na daga waɗantanen da ba laraba ba duk mutumin da ba larabe sun ce ajami minal a ajami wasu sudani da kuma baƙaƙe ba ga ƙasar sudan ba ɗaya an ce sudan ba akwai ƙasar sudan kuma an ce sudan wani lokaci ana nufin yankin baƙaƙen mutane shi yasa ake kira abdullahi bin fodiyo kanin shekhu usman bin fodiyo allamatu sudan babban malami na yankin bakaken mutane ba wai ana nufin kasar sudan ba na fata na fahimta ta min al'ajami wasu sudani wal arabi da kuma larabawa dukkan waɗanda sun kabi shi waɗannan su ne aluhu ya ce lalum ya kun aluhu illa ƙarabatahu haka kamata a ce ba ƙarabatahu ba in dai babu wasu alu daga manzo sallallahu alaihi wasallam sai ɗan uwan shi na jini yace to sallal musalli mai salati zai yin salati ala taghi ga mai girman kai abil habin abil habin to min shi ba da ce ɗan uwansa na jini ko ba karba ne babban sani wan mahaifin sani na fata na fahimta ta to kenan alayensa ana musu salati waɗanda suka yi ana nufin waɗanda suka bi shi banda su abul habin wa ashabihi da kuma sahabbansa to anan galibi ahli sunna suka sun ce wa ashabihi ajma'i domin bambancin ahli sunna da dan shi'a dan shi'a yana cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad sai ya tsaya wani lokaci sai ya ce wa sahbihi amma bai cewa ajma'i domin yace sahabi yana nufin sahabban da shi ya dauka su kadai ne an musulmi a wata riwaya su uku ne a wata riwaya sahabbai shida ne abu sirri da ba a wata riwaya mai yawa bakwai ne sauran duk sun kafirta wala iyadu billah kun fahimci wannan to shi yasa in kace wa alihi sai kace wa sahbihi ajma'in dan nan ka kare da dan shi'a wa man tabi'ahum da wanda ya bi su akan tafarki bi ihsanin wato da kyautatawa yabbi hanyar su kenan ila yawmiddin har zuwa ga ranar ƙarshe ranar sakamako ke da ranar tashin alkiyama wa sallama Allah ya tsira tasliman ta'kidi na tsira larabci akwai mana cewa ta'kid karfafa magana ya an ce wa sallama yayi tasliman kamar tsira na musamman na fata ana fahimta ta qultu qawlan kaga nan qawlan ta'kidi na ne qultu na daga na faɗi magana qawlan sai da aka dashi na fata ana fahimtar ta wani lokacin in na ga dama in kawo fi'ilin da da shi da wannan dudde kaga wa sallama tasliman duk su din ne ina fata an fince ni in nace qultu qawlan kaga duk su din dai ne da qultu da qawlu duk daga abu guda suka fito wani lokacin a ina eh kuma cire wancan sai in nemi wani zance ko wata kalma wanda suna bada ma'ana ɗaya sai in kawo sai in yi ta'akidin ta da ita Allah ce wa nablukum bisharri wal khairi fitnatan kaga da nablukum jarraba ku fitnatan jarrabawa barko ya ce wa nablukum bisharri wal khairi bala'an ko ba haka ba don ya ce wal yubliyal mu'minina minhu bala'an hasana a cikin suratul anfal nan ko sai ce wa nablukum bisharri wal khairi ce bala'a ba sai ce fitnatan ya saba kuma duk ma'anar su dai su zuwa kusan daya mun ji wannan da kyau ko kafin mu shiga cikin bayani akwai nukta guda da nake so in yi bayani wajen addu'a za ka zaune ya ce subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wannan kuskure ne an gane ko ko ka ce subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk ko ko ka ce subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta sai ka ce nastaghfiruka inda kuskuren yake baka ce nashhadu shekh nasir dira albani da littafi da yayi kan khutbatul haja an gane ko yayi tahqiqin ta da ma'anonin ta da fa'idodin da take dauke da su yake nuna cewa mutum ya ce nashhadu kace mun shaida alhali ko nan zancen imani ne ake yi baka san imanin kowa ba duniya kanka dai ka sani sai ka ce ashhadu an la ilaha illa anta amma ana cikin jama'a sai ka ce nastaghfiruka wa natubu ilayk ba laifi mu nemi gafara ga junan Allah ya gafarta mana tunda ya halatta ko ba haka ba ka nemi ma wani gafara wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah ko ba haka ba fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wa natubu ilayk kuma kana neman ma wato muna gafar neman gafara zuwa gare ka kidan dai sai a yi hattara wajen na shahadu ke ina fatan dai ana fahimta malam ya ce to wa ba'adu bayan haka fa inna maqamad da'wati ila Allah ta'ala matsayin da'awa kira zuwa ga Allah madaukakin sarki maqamun azim lalle abu ne mai matsayi mai daraja mai girma wa martabatun ariya martaba ce wadda take madaukakiya an gane ko matsayi ne mai girma kwarai da gaske li'annahu don mi don saboda shi kira zuwa ga Allah ko ba haka ba maqamu safwati khalqillahi ta'ala matsayi ne na zababbin halittun Allah madaukakin sarki minar rusuli da annabawa alkiram masu daraja jam'i ne na alkarim wa khulafa'ihim da kuma da khalifofinsu jam'i na khalifa ana cewa khala'if ana cewa wato khulafa ar-rashidina waɗanda suke shiryayyu alladina khalafuhum waɗanda sun kamaye bayan su fil ilmi a cikin ilmi bil haqqi da gaskiya domin akwai masu mayewa da ƙarya akwai masu mayewa da gaskiya fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat فسوف يلقون غيا أتكن مريم فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا أنا إسام خلفنا الخير أنا إسام الشر من فتاة الله يبامنا الخير تسوني سنك ميما النباوة دوتن تن خلفاء في العلم أتكن علمي بالحق نقسكيا والعمل به كوكو خلفاء كن سنك ميمسو بالحق نقسكيا والعمل به لكم أيكي دشي duk da ke an ce alkhulafa'ur rashidun dubi ana nufin khulafa guda hudu sayyidina abubakar da umar da usman da ali radiyallahu anhum wa as-sahabati ajma'i amma ne yana nufin dukkan waɗanda sun kabi su akan tafarki na gari waɗanda sun kamaye musu cikin ilimi na gaskiya da aiki da ilimi wa da'wati ilayhi da kira zuwa ga ilimi shi kanshi kira zuwa ga wato ilimi ko kuma kira zuwa ga Allah shi ma yana daga cikin aiki da ilimi ba sani ko mun fahimta ba sai dai ba kowane mutumin da yake aiki da ilimi bane yake kira zuwa gami yake da'awa domin ba dole bane ka zama malami amma kana iya aiki da abin da aka gaya maka mutum na iya samun ilimi ko bai mai da'awa ba ko ba kana bane saboda wani abu ya shigaltar da shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi na sahihul bukhari na sayyidina umar uthman radiyallahu anhu yake cewa khairukum man ta'allama alquran wa allamahu mafi alkhairi cikin ku wanda ya koyi alqur'ani sannan kuma allamahu ya sanar wani zai karanta alqur'ani ya iya amma shi ba ruwa da karantarwa musamman zamanin gada aka cewa in mutum na karantar da qur'ani bai da avenir duk masu karatun qur'ani sai a ce ba da avenir a ƙasar saudiya ana ba da kissa wani mutum ya sadan shi makaranta da ya kai jami'a sai ce ma baban shi baban shi ce ya ce ya karanta kulliyatu shari'a sai ce a shi bai son kulliyatu shari'a ya ce shi yana son ya yi kulliyatul hasubu ko wani abu hasubu kamar kwamfuta kenan informatik sai baban shi ce a kare ta karanta kulliyatu shari'a sai ce baban ya a shi bai zuwa shi karatun da babu avenir cikin shi wai baka da mustaqbal sai ce madan shi mene a mustaqbal mene ne kake ni da abinir ya ce a inda za a samu aiki a samu kuɗi sai ce a to ni abin da ɗauka abinir shine aljanna yasa da yawan mutane suke gudun karatun ismu na alkur'ani suna ganin wai ba za a ci nasara ba subhanallah shaɗan ya yi wasa da hankali ba wani ga abun zala su ya ce mafi alkhairin abin da za ka yi a rayuka ta duniya ka karanta littafin allah ka nemi ilimin su ka sanar amma ga shi ana nuna mana cewa sawa ɗanka ya haddace alkur'ani ya yi karatu ya amfani al'umma wai babu abin da cikin wuga harka inda kana cikin kabari ana tura ma rana sai dai ka tura shi koyo wata hayaniya yanzu ka ya bata kan shi ya bata al'umma subhanallah don haka ai hattara kwarai da gaske saboda ana nuna mu karatun alkur'ani bai da wani muhimmanci malam yace to fa jadirun bina abu ne wanda ya dace da mu shine jadir ajidar kuma mafi dacewa to jadirun bina ya dace da mu an nuwalliya hadal muqam mu ba wannan matsayi majhudana kokarin mu an gane ko wa nas'a fihi mu yi kokari kalima ta sa'a tana nufin tafiya cikin gaugawa wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a kuma kalima ta sa'a tana nufin wato yin aiki tukuru wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha hau wa nas'a mu yi gaugawa fihi a cikin wannan aiki na da'awa as-sa'ya kwazo da aiki alla'iƙa wanda ya dace an gari ko in an ce haza ya liƙu bik wannan ya dace da kai mukhlisi na lillahi muna tsarkake niyya ga Allah fi zalika a cikin wannan aiki muttabi'i na muna masu bili rasulihi ga manzonsa muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi liyakuna don wannan aikin namu ya zamanto liyakuna sa'ayana domin wannan aikin namu ya kasance mashkuran abin godewa maqbulan kuma karbabbe domin sai an gina abu akan ikhlasi da bin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam Allah yake karbarsa ko ba haka ba malam yace to wahabihi wannan kalimatun kalimomi ne fi hadha maqam a game da sha'anin wannan matsayi rattabtuha na jeranta su fil fusuli a cikin fasali-fasali al'atiya waɗanda za su zo alfasul awwalu babi na farko ko fasali na farko fi wujubi da'wati ila Allah babin da zai yi bayanin cewa wajibi ne a yi kira zuwa ga Allah wa bayani fadli wato wa bayani fadliha kuma in yi bayanin falalar da'awa zuwa ga Allah domin yanzu mu an ce yin wa'azi aikin wanda bai da aiki ne sai ka rasa aiki sannan kake da awa ya ga maka haka na fata na fahimta abu na biyu alfaslu thani fi wasa'il da'wati ila Allah hanyoyin da za a bi ayi da'awa zuwa ga Allah wa kaifiyatiha da yadda za a yi da'awat alfaslu thalith wato babi na uku ko fasali na uku fi majalid da'wa fage a ina ne za a yi an gani ko ila Allah ta'ala fagen da za a yi da'awa zuwa ga Allah الفصل الرابع بابي نهدو فيما ينبغي أبن دي الداتي أن يكون عليه الداعي ما يدعوا يكسنتي أكنشي من صفات النسفوفي أباد سفوفي لي كريتير دو أيكين دنيا ينا دي كريتير gwamnati in za ta yi aiki ta ce akwai kiritaya kana da shekara kaza ka yi karatu kaza kana da diplom iri kaza to shi ba aikin allah shi ya fi cancanta wannan ba wai kowa wanda ya ga dama ba mutum ko larabci bai iya ba bai iya fassara ba komi ba ya zo ita hayaniya amma saboda nan babu doka ta Allah wato ma'ana wanda zai yi tun da ba yanzu na Allah zai kama shi ba sai kowa ya zo ya abin da ya ga dama amma gwamnati da kasan tana da jandarma tana da soja tana da polis an gane ko sarakai suna da dogari to sai a ji tsoron su amma shi Allah tun da shi na da mala'iku ba a ganin su to babu matsala ana yi ma Allah Allah ya kyauta wa amalin kuma da ayyukan da shi mai da'awa kasance a kansu domin ya kamata a san ayyukan da ya kamata ka yi shi mai da'awa kamar nassi ne yake yawo cikin al'umma ba wai kai karanta mutane ka sanin da kai ba ana bukata aiki da aka tambayi matar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kan ɗabi'o'in manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha وعن أمهات المؤمنين أجمعين وعن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين تتي كان خلقه القرآن مجمل نبي إنسى سوني القرآن magana ta riga ta kare abinda qur'ani yace yi shi kai wanda yace qur'ani shi bari bari ya kai to haka ake so ga da'iya shi yasa da yawan masu daukar da'awa wani aiki ne galibi sun samu matsala a ɗauki mutum daga saudiya ko daga wata ƙasa a ce da'iya ne an tura shi ya karanta su ana yi mishi biya sai ya ɗauki kawai wannan biyan shi ne da muhimmanci ba a ganin shi da'iya ba a ganin shi wajen wa'azi sai dai in an shirya wata daura ya ji an ce za a rinka ba da kudin su kuɗi sai ce to a sa suna ne amma inda za a zuwa a ɗai don allah to ba a ganin shi lamari ya ɓaci da'iya za a neme shi ga wani aiki na addini tun da nan ba mu asasa shi ta tura shi ba ba wasu masu kuɗi ba ne ya san in an yi za a samun wani abu ko ko zai yi musu tun da zuwa gobe tana ne wata bukata bai yi ha da'iya na kowa ne yana mu'amala da kowa don saboda ya nuna ma kowa ga abin da Allah yake so da shi da zaran da'iya ya zamanto bai mu'amala sai da masu hannu da shuri to alamun ba mu da'iya ne na gaskiya ba sai ga wani da'iya daga 'yan siyasa sai masu mulki sai masu kuɗi su kaɗai da abokan shi bai kaunar ɗaliban ilimi bai kaunar malamai wannan yana nuna wannan mutumin ba mutumin nagari ba domin in mutum ne nagari ya kamata ya rinka mu'amala da ɗalibai da malamai ya mutunta su kuma ya mutunta kowa ba a ce kare da wani ba kowa ka bashi matsayin shi to amma abin da ka karanta kuma baka san wanda suka karanta shi ya nuna ba gaskiya kake yi ba Allah kai muna tsari malam ya ce to alfaslul khamis babi na biyar ko fasali na biyar fi asbabi na jahid da'awa sabubba hanyoyi dalilai matakai na cin nasarar da'awa wanda kuma mun fara maudu'i ina ganin anan yan uwa na matakan cin nasara ko wanda an yi karatu kusan ina ganin hudu kansa karatu hudu ko ina ganin ko uku muka yi akan shi mun yi karatu guda a masallaci na juma'a ko muka fara aka yi karatu biyu a sarauniya radiyon sarauniya kenan akan wannan kuma muna fatan wannan maudu'in saboda muhimmancin sa zamu ci gaba wuraren da aka samu damar karatu za a rinka fada shi kadan kadan ko ba haka ba insha Allah rabbul alamin malin yace to wallahu Allah almuwaffiq shine mai datarwa don haka ba a neman tawfiki ga kowa sai mu sai ga Allah subhanahu wataala alamma har da alqur'ani suke cewa kalima ta tawfiki a cikin alqur'ani ta zo wurare guda biyu kacal an gane ko in aradna illa ihsanan wa tawfiqa haka munafiqai suke cewa wuri na biyu cikin suratul hud wa ma tawfiqi illa billahi alaihi tawakkaltu ilaihi unib to kaga nan shine annabi hudu gaskiya fada su ko dancan yan hayaniya ne ƙarya suka yi wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun Allah ya ba mu tawfiqi duniya da lahira al muallif kenan wanda ya wallafa littafi shi ya wannan muqaddima to wannan yanzu da za a shiga cikin aiki gada gada alfasulul awwalu fasali na farko fi wujubin da'awati ila Allah abinda ke yanci nuna wajibcin da'awa zuwa ga Allah ta'ala madaukakin sarki wa bayani fadliha da bayanin falalarta malam yace ad-da'watu ila Allah kira zuwa ga Allah da'watu khairin da'awa ce zuwa ga alkhairi domin zaka kira mutane ne ga hanyar aljanna wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa haƙƙin kuma da awa ce ta gaskiya domin an gina ta akan alƙur'ani mai girma maganar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wadda ta inganta da kuma abinda an kai istinbati an ka gano malamai masu ingantattar aƙida sun kai istinbati su kuma istinbatin ya samu dacewa shi yasa da awa ce ta gaskiya ba ƙarya ce muke yadawa ba ko ba haka ba shi sa babu jin tsoron kowa babu jin tsoron kowa duk wani mai tallata addini shi wallahi ba abin da ke tsoro illa addinin musulunci ba mu da makamman nukiliya ba arzikin kasashen mu ba an hana mu yi amfani da shi an mamaye mu an za zuba makamai ana kashe mu amma duk da haka addinin mu ake tsoro ya nuna addinin mu ne na gaskiya da ƙur'ani da sunna na muka ratsa kowace ƙasa a duniya mu ratsa kowace irin ƙabila ta yi kaɗan ka ce ga ƙasan musulunci bakinta bai ƙetarawa kana taɓa musulunci a ƙasar ka sai ka ji dubban mutane da musulunta domin gaskiya ce addinin musulunci shi kaɗai da abai da makaman doki da wanda ke kare shi bai da wata babbar ekonomi ƙasashen shi don an tsace arzikinsu ana ta tsatsa kuma an hana su amfana da shi amma kuma duk duniya babu addinin da ake shiga irin shi to in ba gaskiya ba mai kai haka malam yace li annaha da'watun ila al-adl domin shi da'awa kira zuwa ga Allah kira ne zuwa ga adalci wal ihsan da kyautatawa Allah ya bayanin wannan ko ba haka ba inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan yace to da'watun ila ma taqtadihi al fitr kira ne zuwa ga abinda dabi'a shine fitr jam'i ne na al fitra shi yasa suka yi mishi wasali dan kawai dalibin ilimi yazo ce an ji kuskure ya kamata a ce al fitra a a al fitr jam'i ne na al fitra kenan da'watun kira ne ila ma taqtadihi al-fitr zuwa ga abinda dabi'a take kira zuwa gare shi ko take hukuntawa shine taqtadihi daga al-qada'u ne al-fitr as-sali taqtadihi al-fitr as-salima an gane ko al-fitr as-salima wato dabi'a wadda take lafiyayya bata gurbata ba domin asalin dan adam Allah ya halice shi akan fitra ta gari munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikeen baka ba yake cewa fitratal lahi allati fatara an-nas alaiha khalaqtu ibadi hunafa ko baka dan bane sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu mauludin yuladu ala al-fitra hadisi da Abu Hurairah cikin sahih al-Bukhari da Muslim wa tastahsinuhu al-uqul al-khalisa al'ukulu hankula bari mai fassara malaman zaure kusa su malaman zaure da yake yaren hausa sai ya gabatar da fa'ili shi larabci an gada a gabatar da fa'ili yan an gada ma a jinkirta shi ƙala allahu allah ya ce allahu ƙala allah ya ce kaga ta hausa wasu canzawa to malaman zaure sai su ce al'ukulul khalisa hankula tatattu ta tana ganin kyawunsa sai su yi a takdimu takhir saboda yaren da za a fassara shi bai iya ɗaukar wannan amma shi larabci ba ruwansa yare ne mai yalwa cikin salonsa da kalmominsa watar kanu ilaihin nufusu zakiya an nufusu zakiya rayuka tsarkakakku a katalta nafsan zakiyatan tsarkakakke tarkanu ilaihi tana karkata zuwa gare shi daga nan an ka samu arrukun rukuni gimshiki saboda gare shi ne gini yake mi yake samun karfi rakana ya karkata wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar wa malakum min dunillahi min awliya thumma la tunsaru cikin ilimin fiqh kuma akwai ar-rukun ko ba haka ba mace ta karkata zuwa ga namiji yana son ya aure ta to wannan lokaci an hana wani ne mai aure amma in dai dai ma yake bai karkata zuwa gare shi ba to wannan lokaci ba a hana wani ne mai ta ba ko ba karan bane amma haɗin ta karkata a yanzu an fara zancen magana aure an kace to la ya khutuba ahadukum ala khitbati akhihi wanda mu yanzu ba wai zancen abin ga sai ka kai sadaki ba wani ga kutsawa sai ka kai sadaki da kaya in ba kai anniya ba sai an sa rana sai wani ya kutsa tunda ya yi ka karhi da kuɗi dangin uwa ya watsa dangin uba shi watsa uwa a bata uba a bata duk wani wanda aka ganin shi da wani abu cikin da sai a kire ka baka hankuri a ce to wani kasan akwai kaunarka dan nan kasan lamari ya baci to abubuwan sai a hankali shedan yana wasa da hankalin mutane shi yasa kake ganin auren sai a je a yi bayan wata shida dama wata uku sati biyu ya kare da ita sai sakota ubanta bai da kima tun da ya saba alkawali ya ce amana mahaifiyarta bata da kima gare shi yarinyar bata da kima don kudin shi an ka bashi yan uwanta ba su da kima waɗanda suka ci abin shi saboda don kudi aka bashi Allah kai mana tsari malam ya ce to fahiya da'watun ila al-iman billahi ta'ala da'awa ce wadda za ta kira ayi imani da Allah wa ila kulli aqidatin salima kuma ayi kira zuwa ga dukkan aqida tsarkakakka ma'ana dukkan abubuwan da aƙida ta kumsa ta musulunci ya tsumannu irai halƙalb zuciya tana samun natsuwa zuwa ga wannan da'awa wayan sharifu biha sadr kirji yana samun yalwa da wannan da'awa da'awatun ila tauhidillah da'awa ce zuwa ga kadaita Allah fi rububiyyatihi a cikin rububiyyarsa kasancewar sa ubangiji in an ce ar-rabb shine al-khaliqu al-maliku al-mudabbir wanda ya halitta ya mallaki komai kuma yake tafiyar da komai wa uluhiyatihi da kuma kira ne zuwa ga kadaita Allah a cikin uluhiyarsa kasancewa sa abin bauta ba a bauta ba kowa sai shi dama nan ne muke da matsalar da kafirai su sun yarda Allah shine ar-rabb amma wasu yarda shine ba al-ilahu wan talab wato aj'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab wa asma'ihi da sunayen Allah an gane ko wa sifatihi da sifofinsa sunayen Allah ba wani wanda ke da suna irin na Allah ko da an cewa ne Allah al'aziz suna shi al'aziz ko ba ka dambar to kuma suna kafiri kuma wani lokacin sai siffanta da wannan suna zuq innaka antal azizul karim musulmi ma kuma sai su fanta da wannan falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz to amma izzat ba dai bace can kuma shi kafiri ana walakantar da shi cikin wutar jahannama zuq innaka antal azizul karim shi kuma annabi so da aka ce ya ayyuhal aziz ba da nufin Allah bane domin izzat ba dai bace yadda zatin ya bambanta zatin Allah ya bambanta da halittunsa haka sifofin Allah suka bambanta da sifofin mutane haka kuma sunan shi suka bambanta ko ba karan bane ita kalima ma'anarta tana canzawa daga lokacin da abin da an ka danganta ta in an ka ce ra'asu miyar ra'asu kai ko to ra'asul kalbi kan mi to ra'asul hisan ra'asul jamali dai suke ra'asul insani kan mutum to shi yasa in an danganta wani abu zuwa ga Allah wanda suke suka zo ga aqidar salaf in an ce yadullahi bal ya dawo mabsu da sai ce Allah karhin Allah sai ce a'a hannaye ya ce amma tun da musai da zatin Allah suke ba mu bar ma Allah sanin yadda su waɗannan hannaye su amma in ka ce a'a karhin Allah aka nuhi to ai ba ko ai su ma mutane suna da nasu karhi kaga inda ka gudun nan da ka kwana ina fata ana fahimta kawo sai ai hattara yace to da'awatun ilal yaqin kira ne zuwa ga yaqini domin aqida ta ahli sunna yaqini na duk aqida da ba ta ahli sunna ba hayariya ta a cikin ta wata rana a zo a ce kaga kristoci wasu sun kace Allah ukuna an kace to suwaye sun kace da Allah da Yesu almasihu annabi Isa da kuma Maryam ce sa Allah ce anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah wasu sun kace a Allah ukuna da Yesu almasihu da Allah da kuma ruhi mai tsarki kaga tun da nan an shiga cikin soki bugu kuma an ce Allah ukkuna kuma an ce Allah gudana sun ka ce ukkun duk tare suke sai an ka tambaye su to kun ce kuma Yesu almasihu ya mutu kwana uku sannan ya tashi ko ba haka ba to cikin biyu sai an yi guda in Yesu almasihu game da Allah yake kamar yadda ku kuke faɗa duk abin da ya shafe shi ya shafe Allah to kenan mutuwar yesu almasihu kamar yadda wani mai tattaunawa da kafirai yake bayani kenan ta shafi mi ta yi mutuwar allah to yan allah ya mutu to wani na ya kula da halittu kwanan nan uku in kuma in yesu almasihu ya mutu wani bangare ne na allah ya mutu sannan ya tashi kiran kama allah ya fara lizi ta gado waɗanda abubuwa da gani kasa soke buru suna duk mai hankali shi yasa turawa suka ta sa ana kashe mathematician da manya-manyan ma'ilmta na wancan lokaci da suka yi kere-keren abubuwa suka sa ana daure su ana kore su saboda sai ce an zo da abin da ya saba ma bible ita ko bible kin soki burutsu a cikinta lokacin da musulmi suka yi shekara 857 suna gina turai a ƙasar spain daula ta andalus andalusi suka bude jami'o'i suka karantar da turawa da yaren larabci kuma yaren larabci shine yaren gwamnati yaren ilimi amma duk an ɓoye wannan tarihi ana cewa mutane boko haram ana ba su makamai suna kashe 'yan uwansu musulmi ta karanta tarihin musulunci ka gani duk waɗanda abubuwan asalinsu duk musulmi suka fara su har da ilimin geography wanda shi christophe colum da ake cewa ya gano ƙasar america da ilimin musulmi ne aiki a milkat san catroventus a wani lokaci babu ilimin geography a turai ba wajen musulmi ba ingantacce amma saboda an riga an sace sauran littattafai an kone saura waɗanda wasu ya ɗauka sun jefa cikin teku sun sace sun yi tradition sun gyara sai zuce muna ai ba a samun ilimi inda ana tare da addini ga musulmi ko sun samu ilimin duniya sun gina turai din shekara 857 kuma suna da addini sai a ce a sai ka bijire ba Allah sanaka kake samun ilimin duniya wa ya ce haka shi ilimi bai da addini bai da jinsi bai da kabila bai da yayi shedani na iya samun ilimin duniya kuma mai addini shi na iya samun ilimin duniya shi yasa da ɗalibai da suke karatu na a ƙasashenmu duk sai ka gane su basu da alaka da addini shan giya bayan mata tankiyo wai shine zai sa ka samu ilimin duniya sai gashi yanzu Allah ya kuma su tun da sai tun da jardan danfa daga nursery school shi cewa jardan danfa ga wanda yake jin english primary school primaire har doctora yanzu ana sawa hijabi kuma masu hijabin nan ustazan nan sai ka iske suna a primary center ya an kai mutum da gemi buzu buzu kuma yanzu primary center shedanin lakwal kuma ya zamanto darni kuma wanga shi na sallah shi wanga tana yaku sallar bai don haka ka aiwasa da hankalin ina fata na fahimta ta shi ilimi in kan nema Allah zai iya baka da haka mai hattara da irin waɗanda akidu da ake yadawa Allah kai mu sani malam yace da'awatul ilal yaqini bi annahu subhanahu wahid da'awa ce zuwa ga yaqini cewa Allah ɗaya ne fi rububiyyatihi a cikin rububiyyarsa dan haka ba a neman tafiyar da wasu al'amurra a ce akwai wani mahaluki da yake iya sawa a yi ruwa ko ba za a yi ruwa ba in ba Allah ba rububiyya kenan domin akwai shirka cikin rububiyya yana da cikin abinda da yawa da cikin ɗalibai wani lokacin ba su hankalta ba in an ce Allah shine alkhaliqu mai halitta to ayyuka akwai shirka cikin rububiyya dan akwai da suke ganin babu Allah na curce take yin halitta akwai shirka ta rububiyya an gane ko wanda waɗansu suna ganin cewa almaliku ba Allah ne mallaki duniya ba na curce ta mallaki duniya almudabbiru mai tafiyar da al'amura ko dan da ganin suna iya arzita ka ko su talauta ka shirka ce cikin rububiyya ba uluhiyya ne ba amma da yawa mutane sai su tsammanin shirka an ce shirka ce cikin uluhiyya mun gane wanda ke ko to ila yaqini bi annahu subhanahu wahid fi rububiyyatihi la sharika lahu Allah bai da abokin tarayya cikin rububiyya fala khaliqa ba mai halitta wala mudabbira gashin walan yana kawwa ba mai tafiyar da al'amurra wala mutasarrifa fi hadal kaun ba mai gudanar da mulki a cikin halittu tasarrufan wato tafiyar da al'amurra gudanar da mulki mutlakan sake ba wai an gane ko illallahu sai allah wahdahu shi kadai yake malam yace to wa bi hadal yaqin da wannan yaqini ne in ka same shi yanqati'ul ta'alluqul qalbi sai ratayuwar zuciya ta yanke bi ghairillahi ta'ala da wani wanda ba Allah duk abin da ka gani ka san sai in Allah ya so mara yace wa yakunu al-khawf tsoro ya kasance war raja'u da dama'a sa wa tsammani wat tawakkulu da dogaro khassan billahi azza wa jalla sai ka kebantar da su ga Allah da'watun ila al-yaqin da'awa ce zuwa ga yaqini bi annahu la hakima ala al-ibad ba wani mai hukunci wanda za a bi hukuncinsa wala alal ibadi akan bayi wala bainal ibadi koko tsakankanin bayi wa junansu illa Allah sai Allah wahdahu shi kadai fi ma yaqdi bihi na daga abinda Allah ya hukunci da shi min aqdarin na abinda Allah ya kaddara wa ma yunazzilu da abinda Allah ya saukar min shara'i'in na shari'a wa bi hadha al-yaqin da wannan yaqini yanqati'u at-tahakum sai a yanke kai ƙara ila ghairi shar'illahi in ba ga shari'a ta Allah wa makhtalaftum fihi min shay'in fahukumuhu ilallah wa yambuzu ko wa yumbazu za a watsar da shine da baza kiran jefarwa kullu hukmin kowane irin hukunci khalafa hukmallahi wanda ya saba hukuncin Allah wa rasulihi da hukuncin manzo sallallahu alaihi wasallam li'anna mara yace domin kullu hukmin kowane hukunci khalafa zalika ya saba hukuncin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam fa huwa zulmun zalunci wa batilun kuma ƙarya ne an gane ko natijatuhu abinda ke sawa irin wannan ya afku cikin al'umma shine natija daga natija ne resulta fasadul biladi sai in kasa ta bace ake irin wannan wal ibada da ta cewa bayi sai aga akwai wata hanya wanda za a bi a samu hukunci wanda ya kai ga Allah ko yana Allah ko ya dace mutane su bi malam yace ya kafa hujja da aya wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun wane ne yafi kyawun hukunci ya fi Allah kyawun hukunci ga mutane masu yakini babu shi nan man an yi tambaya ne ana nuna la wato su'alun ne mushrabun bitahaddi kawo muna shi in akwai wa man ahsanu min Allah qila wa man ahsanu min Allah haditha tambaya ce amma kalubalanta ake yi babu ne wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin shi yasa malaman zauri in suka zo wajen wannan wuri sai su ce wa man ahsanu ai la ahada ahsanu mun ga da wannan dake ko an nuna mini lokaci ya matso ya kai karshe kenan muna iya dakantawa nan sai mu duba mu gani in muna iya ƙara darasi na biyu ko kuma sai zuwa gobe idan za a dora akan wani darasi insha Allah ta'ala abinda muka faɗa da manto dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh